ana cewa sai takwas da rabi amma ga shi akan taru tun kafin lokacin ma shi yasa ko ragewa za a ya zama a ringa farawa takwas da kwata in ya so sai a tashi tara da kwata kuma a sake dubawa dai a ga tsarin yadda ya fi dacewa dai in Allah da daga nan dai Allah har zuwa azumi ko da an bashi ne takwas da rabi am takwas da kwata za a ringa farawa ba zai ci lokacin isha can ba tun yanzu lokacin kusan ya zo wani matsayi da yake kaɗan yake motsawa ta ta kaɗan ce kwarai-kwarai har zuwa azumi ishar ba za ta kai takwas ba da za ta karasa takwas ba har azumi ya zo ya sa ko za a ringa a bari din ya zama a ringa farawa tun takwas da kwata din in ya so sai a tashi ko kuma in an ga akwai wani abin da ya fi haka yadda za a ƙara morar lokacin Allah da sai a sai a sake dubawa dai a gani alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكل حرف وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسخن ومنه ذو فتح وذو كسر ورم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب على الإعراب لاسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع برم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وذم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف وجرر بها اما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صوبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا أبو أهم هم كذاك وهن ونقص في هذا الأهير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذل إراب أن يرفننا للياك جاء أخو أبيك زأتلا أياك يقوم إن شاء الله الحمد لله وكل حرف أي بيان أكل سنة dangane da li'irabi an faɗi cewa duk wani suna da bai kama da harafi ba to za a yi masa li'irabi illa iyaka da za mu ji nan gaba idan suna ya zama ya yi kama da fi'ili to wannan li'irabin nasa sai ya zama takaitacce ne ma'ana ba za a yi masa faduwa ba ba za a yi masa kasara ba amma za a yi masa rufa da fata irinsa ne ake cewa sunan da baya sarrafa shi suna inda ya kama da ɗaya daga cikin 'yan uwan tafiyarsa guda biyu wato su ne harafi da fi'ili to sai zamo li'irabinsa ko dai ya rasa inda yake ya kama kenan da harafi ko kuma ya zama a'a li'irabin da za a yi masa ba cikakke ba inda yake ya yi kama da fi'ili kenan shi ko fi'ili an faɗa cewa fi'ili mali da fi'ili amri dukkaninsu mabniye ne amma fi'ili murari ya ane masa lirabi da sharaɗin ya zamo ba a ƙare shi da nunin takidi ba kuma nuni wanda yake da mirin mata bai sadu da ƙarshensa to yanzu me ya rage kenan tunda nau'in kalmomi a larabci uku ne akwai suna akwai fi'ili akwai harafi an yi bayani akan suna an yi bayani akan fili dangane da lirabi to ya rage a bayani akan harafi to wannan ne ya kawo wannan baitin saboda shi ya ce wa kullu harfin duk wani harafi mustahiqul lil bina ya cancanci a gina shi duk wani harafi mabni ne ba wani harafi da ake wa lirabi gaba daya domin shi abinda ma an yi kama da shi sai ya zamo an gina ko suna ne ya kama da harafi zama wa yake mabni to ballantana kuma shi kansa yasa da harafi mabni ne sai kuma ya kawo wata mas'ala shine me asali a cikin bina'i yace wal aslu fil mabni asali a cikin duk wata kalma wadda take mabniya an yi sakana ta zamo an gina ta bisa sukuni shi yasa in an ce wannan kalmar mabniya ce kuma an gina ta bisa sukuni to ba ma wata tambaya da za a iya kawowa saboda abu ne ya zo bisa asali a abu ne ya zo bisa asali kamar mutum ne a ga ya shiga gidansa ko ya shiga ɗakinsa ba to me na tambaya gidansa ne ɗakinsa ne to duk wata kalma wadda take mamniya dan an gina ta bisa sukuni ba magana to amma kuma wani dalilai kan sa a gina kalma ba bisa sukuni ba to wannan ne ya nuni da ya ce wa min huzufatin ana samu a cikin mabniyatu wanda aka gina bisa fataha wa zu kasar ana samun wanda aka gina bisa kasara wa ram ana samun wanda aka gina bisa ramma ina misalin wanda aka gina bisa fataha ka aina kamar aina aina suna ne wanda yake mabni kuma gininsa a bisa fataha ne za a iya kawo misalin inda aina take a mahallin raf'a amma a ce an yana ta bisa fata ina aina za ta zo a ce ta zo a mahallin raf'a ai mai sauƙi ne aina ahoka aina ahoka sannan ahoka mubtada ne labarinsa shine aina wanda yake wajibu taqdimi ne aina dinnan a mahallin raf'a yake ko ina da to ina misalin kuma inda aina ta zo a mahallin nasba amma dai za a gina ta bisa fata shi ma mai sauki ne aina taskunu aina taskunu ina misalin inda yake ta zo a mahallin jarra amma dai za a gina ta ne bisa fata kamar min aina a kabalt min aina a kabalt akwai wake na wani المستحيل ليك cewa min aina aqbalti wa habaruna masmumatun min aina aqbalti yati ma alfajr wa la yati hu billazi abraqa fi samti yabitu fawqa as-sur mustajidan tanhashuhu makhalib al-maut hatta idha mali asu awdadihi saha min al-a'maqi ya anti safinatul aqdari lam tantazir wa sindibadul maut lam yati min aina akabalti wa abaruna masmumatun min aina akabalti to wanda ake gina da bisa fata kenan wazo kasarin akwai wanda ake gina bisa kasra ina misali kamar amsi ko haula'i wa ram akwai wanda ake gina bisa ramma kamar haisu ko qablu da ba'du inda aka shafe murafu ilaihi aka kaddara shi wasakinu kam misalin wanda ake gina bisa sukuni kamar kam ko fi ko min ko ala da sauransu ne wanda daman sun fi yawa idan muka duba a fatiha kalma nawa ce mabniya akan me aka gina kowace mu ɗauka a bismillah a musa akwai zantattuka na malamai akan cewa a'a aya ce daga fatiha ko ba aya ba to amma mu kyale wannan yanzu mu fara daga inda ma duk an gam cewa innan ne fatiha ce alhamdu wannan mu'rabi ne ko li mabni ne bisa kasara ba bisa sukuni ba shi yasa nan akwai damar yin tambaya me yasa ake gina lamun nan a bisa kasara inda ake gina akan kina shi bisa fata in ya haɗu da lamiri ko wala hum fiha inna laka alla tajua lahu da sauran lana da ana ana gina shi bisa fata amma dai in ba irin nan ba to ana gina shi bisa kasra lillahi ranar maliki yawmiddin iyaka iya me yasa aka gina ta bisa sukuni kafin wanda yake lamiri me yasa aka gina shi bisa fata to iyaka ga wannan tunda an gina ta bisa sukuni ba wata tambaya ai ta zo bisa asali ne dama asalin mabni ya zo bisa fata ihidi akan me aka gina ihidi ihidi eh akan a hasul harfin illa an gina shi bisa shafi harafin illa na an gina bisa sukuni ko shi yasa ya zo bisa asali ba wata tambaya da za a ce ana bukatar ma a kawo balle ha a tsaya nemo amsa lazina an gina shi bisa fata akwai tambaya kenan an am an gina wannan fi'ili marin bisa sukuni shi yasa ya zo bisa asali kenan ko ta wannan lamirin an gina shi bisa fata to me yasa alai an gina bisa sukuni ya zo bisa asali him an gina bisa sukuni ya zo bisa asali alaihim mun gabatar da shi kowa an gina bisa fata la an gina bisa sukuni wannan dai su kenan iyaka kalmomin da suke mabniye a cikin suratul fatiha guda nawa ne kenan gaba daya li na farko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iya ta biyu ka ta uku iya ta biyu wato ta hudu ka na biyar ihdi na shida na na bakwai lazina kalma ta takwas wadda suke mabniya an am kalma ta tara wadda take mabniya ta kalma ta goma alai ta sha ɗaya him sha biyu wa sha uku la ta sha hudu kalmomi goma sha hudu ne wanda suke mabniya a cikin fatiha ko sauran kalmomin su wannan mu'urabai ne sauran kalmomin fatiha din mu'urabai ne sha hudun nan su ne wa'inda suke mabniya to sai ya haɗu kuma a cikin ambatan shi kansa ne rabin guda nawa ne wanda daga yadda za a ji maganarsa za a gane cewa lirabin hudu ne akwai rafa akwai nasba akwai jarra akwai jazma a lirabin nan guda hudu guda biyu a ciki da suna da fi'ili murari'i duk sun yi tarayya shine yace it'alan ka sanya arrafa rafa wan nasba da nasaba i'raba a matsayin li'irabi lismin ga suna wa fi'ilin ko fi'ili suna ya iya zuwa a ce marfu'i ne fi'ili murari ya iya zuwa a ce marfu'i ne an ce ya du'u zaidun ko ya qumu zaidun ya qumu fi'ili murari marfu'i zaidun suna ne wanda yake marfu'i ko wallahu ya kabiru wa yasud wa ilayhi turja'un wallahu suna ne ya zo marfu'i saboda mai mubtada ne ya kabiru fili ne murari'i ya zo marfu'i saboda ba wani nasibi ko jazumi da shigan masa ashe raf'a tana shiga wa suna tana shiga wa fi'ili murari nahu lan ahara ina misali kamar yadda kace lan ahara zaidan walakin zaidun yahabuni ni ba na shayin zaidu zaidu ne yake shayina lan ahaba zaida to ahaba fi'li murari'i ya zo mansubi saboda lan da ta shiga masa alaban naswar fata zaidan ya zo mansubi saboda maf'ulun bihi ne alaman naswar fata walakin zaidu zaidun wannan kuma ya zo marfu'i saboda me mubtada ne yahabu fi'li ne murari'i wanda ba nasbi ko jazmi da ya shiga masa ya zo marfu'i lan ahaba zaidan walakin zaidun ya habu ne ni ba na shayin zaidu zaidu ne da yake shayi na wal ismu qad sisal jar suna an keɓance shi da jarra suna shi ke karba a ce an masa jarra fi'li murari'i ba zuwa majruri ba da za a kaga fi'li murari'i masalan ya kare da kasra sai dai in an yi kasran ne dan ya ja lamiri kamar taqumi anti taqumi na ya hindu to wannan za a kasar da aka nasa don kawai a jalamiri ne ko kuma don iltika usaki ne kamar lam ya kunin lazina amma ya kun kasara amma nu'ara amma ta kasara amma wannan kawai iltika usaki ne ne ya kawo aka yi haka amma shi suna shi ne zai iya zuwa da kasara gashi alhamdulillahi lahi suna ya zo ya kasara shi yasa wadda kasara alamar jarra ce shi yasa suna an keɓance shi da jarra kamar kasu sal fi'lu bi an yan jazma kamar yadda aka keɓance fi'ili da cewa shi ke iya zuwa da jazma malamai suka ce wannan baitin nasa da ba haka ya dace ya kawo ba saboda me ba wai suna ba ne aka keɓance shi da jarra jarra ce aka keɓance ta da cewa ba inda take shiga sai suna shi yasa jarra ce aka keɓanta ba shi sunan ba a kamar yadda jazma ce aka keɓance ta da cewa ba inda take shiga sai fi'ili murari shi yasa malamai suke cewa da cewa ya wal jarru qad hussisa bil ismi kama qad hussisa al jazmu bi fi'ilin fa'ala ma to da ya zama ya fi dacewa da sai ya zama ya fi dacewa farfa bi rammi akwai wasu gurare da za a ga malamai sukan gyara ibarar mai alfiya wanda wannan ko ba komai alama ce ta albarkar littafin yadda malamai suka shagalta da shi har ya zamo sai magana ɗari ba a samu magyara a ciki ba amma ya zo da ta ɗari da ɗayan da gyara sai ka ji malamai sun masa ca a ka cewa ai nan ga yadda ya dace shi kansa ma a ringa taɓa ka wata alama ce ta cewa ai ka samu wani matsayi ko to na shi yasa har za a gama akwai wani musamman iya bincike akan irin guraren da yake masu sharhi suke gyara wa mai alfiya wanda ya fi da matsaloli kusan guda ɗari wanda yake aka yi gyara aka yi bincike wanda akan haka ya samu babban matsayi na ilimi wato doktora yayin binciken an ba shi doktora a wata jami'a ko farfa birami to an faɗi li'irabai iri hudu raf'a nasba hafara ko a jarra hafara nan ita ke cewa jarra da kuma jazma wanda dai in ka duba fatiha gaba ɗaya ba wani fi'ili murari mazumi a cikinta shi yasa ba wata kalma mazuma a cikin fatiha amma akwai kalma marfu'a akwai kalma mansuba akwai kalma mahafura ko majrura wadda ita ta fiyawa mu a kalmomin da suke majrurai a fatiha sun fiyawa sannan da kalmomin da suke mansubai da wanda suke marfu'ai a iya cewa kusan duk ɗaya ne marfu'ai kalmar da take marfu'a a cikin fatiha guda uku ne kawai alhamdu sai na abudu sai na sa'inu su ke nan marfu'a ba wata kalma marfu'a a fatiha bayan wannan sai dai a ce wannan kalmar a mahallin rafa'a take wanda a gane akwai bambanci da a ce wannan kalmar marfu'a ce da a ce wannan kalmar a mahallin rafa'a take in an ce wannan kalmar marfu'a ce ma'ana mu'raba ce kenan in an ce wannan kalma a mahallin rafa'a take to ma'ana mabniya ce yanzu kamar tar an amta a mahallin rafa'a take amma ba za a ce marfu'a ba ce za a ce a mahallin rafa'a take saboda me fa'il fa'il ne to an faɗa dai cewa mahfurat ko ko majrurat a fatiha sun fi yawa amma marfu'atu uku ne mansubatu uku amma mahfuratun ga lahi ga rabbi ga alamina ga rahmani ga rahimi ga maliki ga yaumi ga dini wa a wairi ga magarobi ga ralina shi yasa har wajen goma sha ɗaya kalmomi goma sha ɗaya dukkaninsu majururai ne a cikin fatiha amma marfu'an guda uku ne masubai guda uku shi yasa a fatiha muna da kalmomi mu'rabai guda goma sha bakwai kenan ko kalmomi goma sha bakwai sha ɗaya majururai uku marfu'ai uku a mansubai ya zama sha bakwai kalma nawa ko muka fitar da zo wadda take mabniya sha hudu to wadda in an ga dama a iya mai da ita sha biyu domin a yanzu tsarin da aka fi bi shine kawai iyaka a hada a faɗe shi kawai a matsayin lamiri a kyale cewa ai iya din iyaka shine lamiri kaɗin dalili ne na abin da ake magana a kansa cewa a kyale wannan wata doguwar magana ce wadda wani abin na ilimi kawai ka kyale ƙwararrun malamai su ta wannan kai ka rike dai abin da za ka samu mafita ko yadda mai kaga a farida yana fada wani baiti ya kawo a kan iya a farida wani baiti ya kawo a kan iya lin nasbi iya ba da hu dalilu ma urifa harfan lasuman fil mu'tama ko in nasbi iya ba'dahu dalilu ma urida harfan lasuman fil mu'tala fil mu'tala fil mu'tama amma da irin wannan kyale shi ake ga malamai kawai a kawo kawai iyaka lamiri ne na nasba ko iyaki lamiri ne na nasba to sai ya haɗa a cikin ambatan alamomin kowanne daga lirabin nan guda hudu daga liraban nan guda hudu ya ce farfa da rammi kai rafa da ramma ma'anar wannan ramma ita ce alamar rafa ramma ita ce alamar rafa wansu ban fata kai nasba da fata ma'anar wannan fata ita ce alamar nasba wajen kasara kai jarra da kasara ma'anar wannan kasara ita ce alamar jarra ka zikirullahi abdahu ya so kamar yadda kace zikirullahi abdahu ya so ambatan Allah yana faranta ran bawan Allah ambatan Allah yana faranta ran bawan Allah to nan zikiru mubtada ne mubtada marfu'i ne da zai zo gare mu nan gaba da me aka yi masa rafa an masa rafa da ramma ramman nan ta karra ita ce alamar cewa zikiru din marfu'i ne lahi murafu ilai ne majruri da me aka yi masa jarra da kasara abda maf'uli ne mansubi da me aka yi masa nasbar da fata shi yasa ga inda rafa ramma ta zo a matsayin alamar rafa a kasra ta zo a matsayin alamar jarra fata ta zo a matsayin alamar nasba wanda duk wannan daman shine asali wanzan mitaskin kai jazba da sukuni ma'ana sukuni shine alamar jazba kamar lam yalid yalid din mazuni ne alamar jazba shine daurin da aka yi wa dal wa gairu ma zikire nuru wannan shine asali al-irabi asali ai raf'a da ramma ai nasba da fata ai jarra da kasara ai jazma da sukuni amma kuma ba ko ina ne haka ke samuwa ba akan samu wani abu da ke tsayawa matsayin raf'a a matsayin alamar rafa amma yake tsaya a matsayin ramma a matsayin ramma a matsayin alamar rafa akan samu abin da ke zuwa matsayin fata a matsayin alamar nasba akan samu abin da yake zuwa matsayin kasra a matsayin alamar fa'a jarra haka nan akwai abin da yake zuwa matsayin sukuni a matsayin alamar jazba to shine ya nuni zuwa gare shi ya ce wa gairu ma zikir ya nubu wani abin da aka ambata yakan tsaya matsayin abin da aka ambata na hau kamar inda kace ja'ahu bani namir ja'a ahu bani namir dan uwan banu namirin ya zo anan ahu fa'ili ne me ake sauraro ana sauraron a ce an wa fa'ili rafa da ramma amma sai zamo ba ramma ce ta zo ba wau ne ya zo ashe wau yakan zo kenan a matsayin alamar rafa ina ma za a samu hafizai wanda bayan hafizan kuma ƙwararru ne a nahau mu ce a guri nawa ne a cikin bakara wadda a wasu masahifan ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar wasu ɗari biyu da tamanin da shida wasu ma ɗari biyu da tamanin da bakwai ta aguni nawa ne wau ya zo a matsayin alamar rafa a bakara guri nawa ne wau ya zo a matsayin alamar rafa tun dai farko ba za a yi nisa ba za a ga wa ula'ika humul muflihun wani ya zo alamar rafa'a a nan bayan wa ula'ika humul muflihun a fatiha ina ne wani wajen na gaba inda za a ce wau ya zo a matsayin alamar rafa da shi muflihun shi ne farkon inda wau ya zo a matsayin alamar rafa ko ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قل الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مفلحون شيني وجين فرقو القرآن دوو يزو أمسين على مرفع تم ونيني وجين بيو to duk dai ƙura'a na hawan da ake yi daman dan dai a san ƙura'anin ne da babban manufa kenan to bani murafu ilaihi ne bani din nan za a ce majruri ne da me aka yi masa jarra a maimakon a yi masa jarra da kasara sai aka yi masa jarra da ya aka yi masa jarra da ya wanda mun koma a yi jarra da ya a fatiha ma akwai akwai sunaye guda biyu a fatiha wanda suke majrurai ne wanda alama jarrariya akwai alamin murafu ilaihi ne majruri alama jarrariya akwai wala ralin an adapta shi ne kan majruri shi ne magarubi ga shi shi ma an masa jarra da ya guri biyu a fatiha an yi jarra da ya amma sauran guraren duk da aka yi jarra a fatiha an yi jarra da kasura ne to warfa bewawe ana faɗa cewa a gaba ɗaya kalmomi na larabci da ake wani irabi a iya kasa su gida goma sha ɗaya wanda a ciki gida takwas gida takwas na suna ne gida uku shine na fi'ili murari suna dangane da lirabi ya kasu gida takwas akwai suna mufradi mai sarrafa akwai suna mufradi wanda baya sarrafa akwai jam'i na takasiri mai sarrafa akwai jam'i na takasiri wanda baya sarrafa akwai al'asma'ul hamsatu ko sittatu sannan akwai jam'ul a tasniya akwai jam'ul muzakkar salim akwai kuma jam'u bil alifi wa ta'i to wannan su ne nau'o'in suna wanda ake wa li'irabi wanda za a ga kama kowanne da tsarin li'irabinsa suna mufradi ne sarrafa na farko kenan suna mufradi wanda baya sarrafa na biyu kenan jam'u tafsir mai sarrafa jam'u tafsir wanda baya sarrafa al asma'u sitta na biyar kenan tasniya na shida kenan jam'ul muzakkar salim na bakwai kenan aljam'u bil alif wa ta'i shine na takwas fi'ili kuwa fi'ili murari'i shi iri uku ne akwai fi'ili murari'i wanda ba abin da ya sadu da sa kuma gashi ƙarshen nasa harafi ne ingatacce na farko kenan sai kuma fi'ili murari'i wanda ba abin da ya sa da sa amma kuma ya zama ƙarshen harfin illa ne na biyu kenan na uku su ne al'afalul hamsatu wannan su ne nau'o'in goma sha ɗaya na abin da ake wa irabi a larabci duk bincikenka ko siba wani za ka je ka zauna da shi a yau ba za ka kawo mana na sha biyu ba iyaka su kenan iyaka binciken abin da bincike ya nuna kenan to warfa biwa na farko sai ya fara wato a cikin nau'o'i takwas ɗin nan da aka faɗa na suna to nau'i a nau'o'in takwas guda biyar a ciki da ana yi musu li'irabi da wasali ne guda uku kuwa to ana yi musu li'irabi da harafi ne guda uku lirabin da harafi ne guda biyar kuwa duk lirabin su da wasali ne kamar yadda fili murari guda ukun to guda biyu duk ana musu lirabi da wasali ko shafewa shafe harafi a ɗayan kuwa nau'i ɗaya shi ne wanda daman shi gaba ɗaya lirabin nasa da harafi ne ko shafe harafin guda biyu ana masa lirabi da wasali ne ko shafe wasali amma guda ɗaya ana masa lirabi da harafi ne ko shafe harafin to yanzu a cikin abin da ake wa lirabi da harafi akwai guda ɗaya tak wanda shi ya sami cika me ma'anar cikarsa shine cewa duk wani hali na lirabi yana da alama tasa shi kaɗai ba halaye biyu da aka hada aka ba su alama daya wannan yasa aka ce ya sami cika wanda su ya fara fada su ne al'asma'u sittatu sunaye guda shida ya ce warfa bi wawin ma min al'asma'a sif karfa an ci abin da zan sifanta ma daga sunaye kai musu rafa'a da wawi wawi sai zama shine alamar rafa'a wansu banna bil alif kuma da yadda ya kawo shi ya nuna ya dau hanyar da ake ganin tafi kowace sauki a yau ma shine cewa a ce wau din ko alifin ko yar su ne alamar li'iramin kai tsaye ba a ce a'a ai akwai kaza ko kaza ne ko kaza wanda za a ga kamar suyuɗi yana faɗa a cikin alfiyar safari da wasahahu irabaha muƙaddara yanan ya zaɓi abin da yake kamar ya bambanta daga abin da ibnu malik ya zaɓa a alfiya a farida abin da jalaluddin suyuɗi ya zaɓa a kan irabin al'a ce shine ingatacce a kan irabul asma'u sitta din nan ya bambanta da abin da shi dan malik ya zaba tunda shi ya faɗa wa fa'abi wawi cewa wannan wawin shine alamar rafa shi ko suyudi ya ce wasahahu irabaha muqaddar to kai rafa'anta da wawi abinda zan sufanta ma daga sunaye kai musu rafa'a da wawi kai musu nasra da alifi kai musu jarra da suwaye waɗannan in za ka zo yana daga abin da ake wa wannan li'irabin raf'a da waw nasba da alifi jarra da ya zo in suhbatan abana in ya zo da ma'anar sahibu zo mai zuwa da ma'anar sahibu to sai a ce ja'a zu malin ra'aitu za malin nazartu ila zi malin ko kama a qur'ani wa in kana zu usratin zo anan fa'ilin kana ne mafi alamar raf'a sawab an kana za malin wa banin za a nan labarin kana ne mansubi alamar nasbar alifi hal fi zalika qasamun li zi hijr nan zi majruri ne da bi alamar jarrar ya shi yasa zo mai ma'anar sahibu ane masa raf'a da waw nasba da alifi jarra da ya wal famu sai kuma kalmar famu mai ma'anar baki haisul mimi min hubana inda aka shafe mimin aka ce fu ko fa ko fi to a sannan sai a masa lirabi da harafi a sa wau a halin rafa a ce haza fuka a sa alifi a halin nasba a ce ra'aitu faka a sa ya a halin jarra a ce nazartu ila fika abu haka nan kalmar abu ahun da kalmar ahu hamun da kalmar hamu asalin hamu siriki na mace kamar uban mijinta ko dan uwan mijinta amma daga ba sai zama larabawa suka amfani da kalmar hamu suna nufin siriki gaba daya ko da sirikin namiji ko da sirikin namiji sai a ce kira shi hamu amma da asalin shi sirikin namiji sihiru ake kewa da sade da ha babba da ra hamun kazaka hamu ma haka take wa hannu haka nan hannu hannu kamar alkunya ce daga duk abin da ba a so a faɗa wannan su fi hada zahiri a hasan amma wannan na ƙarshen shi ne hannu a yi masa li'irabi da wasali to ya fi kyau kamar irin yadda ake wa yadu li'irabi yadda za a ce haza ya duka ra'aitu ya daka da zartu ila ya duka tare da cewa an shafe wani harafi a ƙarshe tunda ya dayu ne da asali to shi ba hannu a masa irin wannan li'irabin ya fi kyau a ce haza hanuka ra'aitu hanaka nazartu ila hanika wa fi abin wata liyahi yando irin wannan li'irabin nadiri ne ya zo a cikin abu da masu bin sa biyu ma'ana a li'irabi da wasali a ce ja'a abuka ra'aitu abaka nazartu ila abika haka nan a ce ja'a ahuka ra'aitu ahaka nazartu ila ahika haka din kadan ne ko ja'a hamuka ra'aitu hamaka nazartu ila hamika to duk wannan kadan ne amma an ji larabawa sun irin wannan din kamar fadin mawaki da yace bi abihi qitada adiyun filkara wa man yushabih abahu fama zalab yace bi abihi qitada bai ce bi abihi ba ya masa jarra da kasara wa man yushabih abahu bai ce abahu ba ya masa nasba da fata to haka din nadiri ne wa qasruha ay mata lirabi a matsayin suna makasuri asharu ya fi shura min naqsin daga ce za a misali rabi da wasali a ce ja'a abahu ra'aitu abahu nazartu ila abahu to ya fi yawa kamar faɗin mawaƙi inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi gayataha to yace wa aba abaha aba na biyu murafu ilaihi ne amma dai yayi masa jarra da kasra muqaddara yayi masa jarra da kasra wadda take muqaddara wa shartu zal i'rab sharadin li'irabin nan da aka ambata uku ne amma shi a nan sai ya zamo kamar bi kaɗai ya kawo bai kawo ukun duka ba shi ya sa kamar irin nan kamar amuridi wanda ya waƙe ajin rumiya sai a yi masa jinjina saboda shi ya tsaya duk da cewa dai littafi ne na masu farawa amma sai da ya faɗi duk sharuɗan guda hudu bai rage ko ɗaya ba ya faɗi duk sharuɗan guda hudu amma a nan shi mai alfiya ya kawo guda biyu shi ne an yi rafina a rafa su in ba a rafa su ba to lirabin sai zama da wasali in ka ce ja a ahon ko ja a abon ko ra'aitu aha ko ra'aitu aba ko maratu bi ahin ko maratu bi ahin wannan sai zama lirabin da wasali ne tunda ba a rafa ba kamar na qur'ani walahu ahun inna lahu aba shehan kabira inna lahu aban aka yi masa nasba da fata saboda mai ba a rafa ba ba a rafa ba lalilya sharaɗi na biyu ya zamo rafawar ba gaya ba inda aka rafa gaya to wannan sai a yi irabin da wasali amma muƙaddare kamar da qur'ani a birane da yawa musamman a suratu yusuf guri nawa ne abu ya zo murafi a suratu yusuf aka rafa ga yar mutakallin ko bai da yawa falan abrahal arra hatta ya azana li abi aw ya hukuma allahu li kaga nan li abi abi fa'ili ne ne ya azana fa'ili marfu'i ne amma shi a nan a masa raf'a ne da ramma muƙaddara a kan ba wadda shagaltar wajen da kasar da za ta iya janya ita ta sa dole ramman nan aka haƙura aka ƙaddara ta ba ta bayyana ba saboda harafi ɗaya baya karɓar wasali biyu musamman a tsarin larabci to ya rafa ba gaya ba a sharaɗi biyu kenan to sharaɗi na uku da bai faɗa ba shine ya zamo mufrada idan aka yi tasniya sai ya koma li'iramin tasniya sai a ce ja'a abawaka ko ja'a abawaya ko ra'aitu abawaika nazartu ila abawaika li'iramin ya koma li'iramin tasniya hakanan aka yi jam'i sai li'iramin ya koma li'iramin jam'i a ce ja'a abuna ra'aitu abina nazartu ilal abina ko ja'a aba'uka ra'aitu aba'aka nazartu ila aba'ika li'iramin sai ya koma li'irami na jam'i a bar wannan tsarin sharadi na uku kenan sharadi na hudu shine ya zama ba a yi tasgiri ba in aka yi tasgirin sunayen nan to lirabin su sannan shi ma sai ya koma ɗaya da wasali za a ce ja a ubayyuka ra'aitu ubayyaka nazartu ila ubayyuka ko ja a uhayyuka ra'aitu uhayyaka nazartu ila uhayyuka ka ja ahu abika za'atila kamar inda kake ja a ahu abika to ahu fa'ili ne aka yi masa rafa'a da saboda yana cikin wannan sunayen guda shida abi murafi ilaihi ne aka yi masa jarra da ya saboda yana cikin sunayen nan guda shida za hali ne hali ko mansubi ne aka yi masa nasba da alifi saboda yana cikin waɗannan sunayen guda shida ana aka tsaya to alhamdulillah an kai ko to alhamdulillah ga wannan kenan dai akwai bayanai da yawa akan shi tsarin da ya liramin nasu yadda aka faɗa amma dai shi hanyar da ya ɗauka ya ɗauki hanya mafi sauƙi wadda a yanzu da yawa malamai suke ganin ta kowace sauƙi ma a wajen liramin nasu